wa rabbuka Allah ka ce Allah shi ne ubangijinka wa Muhammad abduhu wa Muhammad rasulullah abduhu manzo Allah shi ne ba manzansa sai sai sayyidina Umar yake cewa ya rasulullah yanzu Ibrahim ma Ibrahim ma'azau ma ana masa tambaya a lahira yace ana masa tambaya Umaru za a tambaye shi a lahira ibrahim al-ma'azam wanda ya rasu yana da wata goma sha takwas ana ba tambaya kuma dan manzo Allah ya ce eh ya ce to lallai mun shiga uku in dai ibrahim za a yi mata tambaya a lahira mun shiga uku sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sayyidina umar ya ce ai yanda ka gane abun a duniya haka abun a lahira yake ya ce ya rasulullahi ko na je lahiran yanda na gane a duniyan haka abun yake a lahira ya ce haka abin yake a lahira ya ce to ina mutu a ne da mala'iku ya ce ina mutu a ne da mala'iku ranar da sai na umar bin al ya koma ga Allah bayan an ɗauke shi dama da ya zo aka jima ciwo aka jima ciwo a masallaci sai ya kira abdullahi bin zubairi abdullahi bin umara sai ce ka je wajen sai da aisha ka roƙa mun a wajenta ko za ta yadda a sani a ɗakin ta ni ma in zauna a kusa da abokanai na da manzo Allah sai na babaka sai na Abdullahi bin Umar sai je wajen ta ya tambaye ta baba na ne ya turo ni in gaida ki ya ce idan ya rasu za ki yarda shi ma a zo abin da shi tsakaninsa da abokanansa sai ta ce da kada tarattul makana li nafsi na bar gurin ni dan ni kaina amma yanzu asartuhu alai ala nafsi na zaɓe shi a kaina a zo a binne shi sai ka sai je faɗawa sai na umaru sai sai na umaru ce alhamdulillah alhamdulillah ya gode wa Allah ya ce tamman ni'ima duk abin da nake nema Allah ya cika a lokacin sai ya cika da ya cika aka ɗauke shi aka zo aka tona shi kusa da sayyidina Abubakar za a binne shi sayyidina Aliyu yana tsaye sai aka ga sayyidina Aliyu ya kauda kai yana dariya bayan an idar sai aka ce sai na aliyu ya aliyu me yasa muka ga kana dariya ka kau da kai ya ce ai ana binne umaru ne sai masu tambaya suka zo masa dan suka zo suka ce ya umaru man rabu ka ce karfi kyale ne yanzu na zo ku bada huta umaru tun a duniya maza sun sha wahala a lahira ma gashi nan ana arkamu da shi da mala'iku wannan idan mutum ya san ya duba ya duba fiya da tafsir zai ga wannan maganar da nake fara saboda ka gane irin matsayin bayan Allah a wajen Allah idan mutum ya duba tarihu tarihu ibn umar na imam jauzi ibn jauzi da ya rubuta jikan sai na babakar ne mai zabin masiri fi ilimin tafsiri to ya rubuta tarjumanin ibn umar lokacin da ya rubuta sai na ababakar da ya je bayan ya koma ga ubangiji da suka tambaye shi a kabari aka ce masa man rabuka sai ce wa mala'iku wa ma rabu kuma kuwaye ubangijin ku kuwaye ubangijin ku a ku tambaye ni ma rabuka saboda haka kowa ya zauna ka san na sani ne ku yi gaba ne gaba ku bani kawai wannan shine haka abubuwan yake a wajen mazajen da suka san manzan Allah to in haka ne mu ina muka tsaya kuma me muke son mu sani ina muka tsaya me muke son mu sani muna son mu san manzan Allah idan ka san manzan Allah din nan fa duniya da lahira shi ake tambaya a kansa duniya da lahira akan manzan Allah ake tambaya akan manzan Allah domin duk Qur'ani daga bakar hannas Allah yana nuna maka kai ne annabi ne Allah baya bukatan ka san shi ko ka san shi ko kar ka san shi arna ma sun san shi wala in sa'alahu man khalaqa samawati wal ardi la yaqulanna min to fa ya yake cewa in aka tambaye su ai ba musulmai bane to amma manzo Allah fa a Allah ne yake son ka san annabi har yake cewa laqad manna Allahu 'alal mu'minina iz ba'atha rasulan minhum Allah fa ya muku kyauta da ya turo muku annabi ku mummunai Allah fa ya muku kyauta shi Allah ne ba yake faɗan haka na muku kyauta na turo muku annabi haka haka Allah yake faɗa to ashe manzo Allah ake son mutum ya gane in ka gane manzon Allah nan tangaran ganewa ba irin ganewa na dodolido ba mai irin dundumi ba irin wannan ba a ka gane tangaran to ko ka je kabari abin da za a tambaye ka a cikin kabarin ma yadda muka bi a zarar jirgi me ka sani game da wannan mutum in ka ce shahadu annahu abdullahi wa rasulihi bawan Allah ne manzo Allah ne sai a ce maka nunna umatul arusi kai bacci irin angon da ya samu mata wanda yake so babu maganar sallah an gama an rufe ba wani abin da sake tambayan ka daga ka gane annabi to in ka ji an yana tambayan a salatuka ma kaza ma kaza ka to alata wa ka gane annabi bane sallallahu alaihi wasallam to kenan ashe mu abin da ya fi cancanta mu nemi ganewa manzan Allah kuma mu so manzan Allah jama'a son manzan Allah yana da ma'ana son manzan Allah yana da ma'ana son manzan Allah yana da ma'ana baya yiwa mutum ya so manzan Allah a baki sai da waɗansu ayyuka da yake faruwa wanda za ka yi ka so manzan Allah ya ake ake samun kusanci da Allah na fula na fara shi da sa mutum ya samu kusanci da Allah wasjud wa qatarib ko taqarrubu ila Allah kenan wasjud wa qatarib taqarrubu ila Allah kai sujudi ka samu kusanci da Allah haka ne ya za ka yi ka samu soyayya da manzon Allah ya za ya samu soyayya da manzon Allah da kusanci da manzon Allah yawan salati yawan salati a ƙararrakun ilayya a kasarakun alayya salatan wanda ya fi kusanci da ni wanda ya fi yawan yin man salati haka ne to wannan haka ne ka'idar to in mutum yana buƙatar ya san manzo Allah ko ya samu kusanci da manzo Allah to dole ya wata salati sai na mai dalailul hairati imamu jazuli imamu jazuli Allah ya masa rama ai abin da ya faru wanda ya kai irin abin da ya kai wanda ya rubuta dalailul hairati wanda wadansu suka sa aka kona ko wasu sa ankuwan nasu wasu jefa wasu daina karantawa suna ganin cewa ba daidai ba ne to shi lokacin ai akan mace ce ta sa ya yi domin ya zo ne yana ganin ruwa yana sun yi amfani da shi amma ba guga sai ga wata baiwa sai ta zo ce bawan Allah ne kake nema ya ce ruwa nake sun yi amfani da shi amma ba alan da zan ɗebo ruwan sai ce ba kai da Suleiman Jazuli ba da muke jin sunanka a Marrakesh yace ni sai ta ce to bari ka gani sai ta ce wa ruwan kun bi izinin lahi ruwan ya taso da izinin Allah sai ruwan ya taso sai ta ce kai aikin da za ka yi yi aiki da ruwan sai ta ce wa ruwan ya koma da izinin Allah sai ruwan ya koma sai ta ce wannan ban same shi ba sai saboda yawa annabi salati yawan yawa annabi salati da shi na samu to daga nan shi kuma sai runtuma ya fara salati wa manzan Allah shi ne dalilin da ya rubuta da la'ilul hairati sai da yi salati miliyan so kunci biliyan so miliyan biliyan so miliyan ya yi salati wa manzan Allah bayan da yi lokacin da ya rasu an wanke shi an je an sashi a cikin makabartansa amma kabarin yana kanshi shekara saba'in ba turare amma ka zo kabarin yana kanshi shikenan ranar sai kwanta ta zo za ta bi kan hanya sai aka zo aka ɗauke shi aka fasa kabarin za a canza masa daga wannan kabarin a da shi wannan kabarin sai aka samu sauran ruwan wankan gawan da aka masa shekara saba'in a kansa bai tsotse ba mai da layin lahirati aka cire shi daga ɗariƙun suwais aka mai da shi ɗariƙun rajayi menene samun kusancinsa ina ce manzo Allah ne to shin mutum ta ina zai samu manzo Allah ai dole sai da aiki dole sai da aiki saboda haka za mu yi aiki akan manzo Allah shine mutum ya so ya samu kusanci da manzo Allah sai ka yi aikin da ya dace ka samu kusanci da manzo Allah shine yawan salati wa manzo Allah yawan salati wa manzo Allah kuma ya zamo kana da talƙinin abin da aka nuna maka karka yi kame-kame karka yi kame-kame ko ni yana buƙatar izini izinin nan shi ne ke sa mutum ya samu duk abin da ke nema wajen Allah duniya da lahira wannan shi to na biyu zan yi magana akan at-tawassuli menene tawassuli da manzo Allah su mutanen suna cewa idan mutum ya ce Allah kai mun dan annabi ka faɗi to a cikin riyalus salihina karka je da nisa ka duba babul ikhlas ka duba babu ikhlasi za ka ga allazina tahallafu ana al-gazwi wanda suka yi jinkiri gaban yakin tabuka ka'abu yana ciki murata yana ciki rabi yana ciki lokacin da ka'abu aka karɓi tubansa sai ya ce wa manzan Allah hala'atu an mali sadakatan lillahi wa rasuli na bar dukiyata na bar wa Allah da manzansa ya hada Allah da manzansa kaga nan ai bai gashi yanda abin yake ya fita daga dukiyar ya bar wa Allah da manzansa abin da su suke nufi cire manzan Allah cikin wani abu kace dan manzan Allah ko kai abu dan annabi a ce da yiwa ba gaskiya ba ne nassi ne a gaban manzan Allah ya yi haka manzan Allah ya ce a'a karka ya haka ya ce dan karka zauna ba ka wani abu ya ce rabon da na samu a yakin haibara ya rasulullah ya yi shi kaga an yi wannan to shi kuma tawassuli da manzan Allah ka ce Allah ya maka dan manzan Allah manzan Allah ya isa kai a yi haka da shi manzan Allah ya isa domin manzan Allah babu kamansa wani makawo ya zo wajen manzan Allah a zamanin manzan Allah sai ce a rasulullah ka dawo ka roƙa mun Allah Allah ya dawo mun da idona sai ce ka yi alula ka shiga masallaci ka roƙi Allah dan matsayin annabin ummi wannan annabi ummi Allah ka dawo mun da idona da ya shiga masallaci ya yi alula shi ya nafila raka biyu da ya roƙi Allah Allah ya dawo masa da idansa dan annabi al'ummi shi ne manzan Allah bai fitar daga masallaci ba sai da Allah ya ja masa da idansa wannan turmin ziyarar toshi wanda yana da dalilai da yawa sannan kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ainihin wa'inda suka yi tawassuli da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama akwai wanda ake ce masa ukubatu bin amir ukubatu bin amir ya yi tawassuli da manzan Allah ya je shi yana daga cikin mai aika na imam sai na umar bin khattabi shi ne kamar sundukul barit lokacin da aka je aka bude sham aka ci sham da yaki ya taso daga sham zuwa madina kwana bakwai ya hanya kwana bakwai da ya zo ya kawo wasiƙa wa sai na umaru cewa an ci sham da yaki da ya tashi komawa sai ya je ya ce wa manzan allah ya rasu lai kabarin manzan allah ya ya ce ya rasu lai ɗauyi biyan buɗa kanan na ɗaya mun tafiya ya koma sham a kwana biyu da ini ɗaya amma a kwana bakwai ya zo amma da ya zo ya gaya manzala ɗauyi biyan buɗa ya rasu lai ka naɗe mun dogon tafiyar nan da ya tashi koma sai koma a kwana biyu da ini ɗaya kuma ukubata bin amirin sahabin manzan Allah to kaga wannan aikawar silin da manzan Allah sannan kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallama idan mutum ya duba an yi tawassuli da shi in ya duba imamu darani an yi rashin ruwa a zamanin manzo Allah da aka yi rashin ruwa a zamanin manzo Allah sallallahu bayan manzo Allah ya koma ga Allah sai aka zo a gaya wa sayyida Aisha aka ce an nemi ruwa fa ba a rasa a ban rasa sai manzo sayyida Aisha ta ce a yayi kan rufin ɗakin ta saman su haɗa ido da kabarin manzon Allah haka hau aka yayi ana yayewa idon sama suna haɗuwa da idon manzan Allah bi ma'ana rautan manzan Allah Allah ya sauko da ruwa sannan kuma riwayar Bukhari fi amiri madi amiri madi shi ne ai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa shi musulunci wanda ya fara musulunci shi ke da darajar farko sannan wanda ya zo ya yi hijira daga makka zuwa madina yana da daraja na biyu a cikin addinin musulunci sannan wanda ya je badar yana daraja ta uku to an samu wannan ya musulunta na farko domin shi yana daga cikin mutane na arba'in wanda ya fara musulunta shi ne na arba'in a gidan arkan bin arkan sannan kuma lokacin da zai zo hijira ya yi hijira ma hijirarsa ita ce mabuɗin hijira domin ranar da shi zai hijira kowa yana fitowa ne a ɓoye amma shi sai da ya je dawa fiye ɗakin ɗaba ita wanda yake son uwarsa ta haife shi ya tsare shi a bayan gari shi zai bi annabi muhammadin wanda kamar su haibar rubi lokacin da ya fito zai yi hijira ya fito zai tafi aka kama shi da aka kama shi aka ce ina za ka ya ce ka faɗa sai aka ce to abin da za a yi a kashe su haibar rubi sai wasu ka ce a in an kashe shi to ai muna bin tagarin su zuwa wajen sayan kaya to kar mu je garin kashe shi in mun kashe shi mun kuma garin ya za mu yi mu shiga garin ba za su bar mu yan uwansa to yaya za a yi sai ka ce to ai yana da shaguna a cikin maka a ƙwace duk arzikin da ke cikin maka a hannunsa in ya yarda zai yi manzan Allah sai ka ce to shi kenan ka yarda kana son ka bi Muhammadu ko za ka yi hijira ya ce in ya yarda zai yi manzan Allah sai ka ce to dukiyarka ta maka ba taka bace sai dai ka sake neman wata sai sa hannu ya sa hannu a jihu ya ebo dukiyar da ke wannan ya ce in dai za ku bani da manzan Allah ga wannan ma na ƙara muku tukunna aka bar shi ya tafi sai da aka kwace dukiyarsa da ke maka shagunan da yake da shi a cikin maka sannan dukiyar da kyaninsa ya kara musu irin manzan Allah su haihu ne amma abin da nake son a gane shine sai na umaru gashi nan shine na arba'in a shiga musulunci sannan kuma bayan shi na arba'in ya zo zai yi hijira da rana sai da je dawa fiye a ɗakin kaba ya gawa mutanen garin ba zan saba tsare mutane ba to shi wanda ya fi son uwarsa ta sake aihuwan wani a tsare shi a waje ya fita ya tafi bayan ya tafi ya tafi badar bayan ya tafi badar kaga daraja nawa ya musulunta na farko shi ne na arba'in a gidan arkam na arkam ya tafi ya yi hijira kaga hawa na biyu sannan kuma ya je badar kaga ya haɗa mataki guda uku wannan matakai guda uku a cikin addinin musulunci manyan matsayi ne a cikin addinin musulunci to sai ga abbas shi abbas na farko a madina ma ya musulunta sai da aka yi hijira ba a maka musulunta ba bayan abbas bai musulunta a makka ba na biyu ba hijira yi ba shi ya je ma ya yaki annabi ne aka kama shi a matsayin sojan haya aka kama shi lokacin da aka kama shi a balar aka kama shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace babba na ka fanshi kanka ya ce ya rasu lallahi ba ni da kuɗi sai ci baka da kuɗi lokacin da za ka fita daga gida baka ebo dukiya ka zuba a cikin tulu ka tona rami a tsakar a gefen ɗaki ka binne ka ce in ka zo an kashe ka wannan yakin ba ka son fadalu da abbas su tashi abdullahi bin abbas tashi a cikin talauci ba wannan dalili ne ya ce a shaɗu Allah ilaha illa wa annaka rasulullahi dalilin musulunta abbas kenan ya ce duk duniya ba wanda ya na ya haka da gani sai matata mahaifiyar abdullahi bin abbas to daga nan shi kenan bayan an yi haka sai da na abbas ya musulunta to kaga musulunta abbas a badar ne ma ya musulunta kaga bai samu musuluncin a makka ba bai yi hijira daga makka zuwa madina ba a ya zo ma ya yaki manzo Allah ne aka kama shi to amari mali shekara ne wanda aka yi rashin ruwa ko ina ƙasa ne in ya tashi a sama sai dai kaga jan ƙasa na tashi ana kiran shekaran amari mali sai aka zo sai na umaru shine halifan manzo Allah sai aka zo za a nemi ruwa a wajen Allah da aka zo roƙon ruwa a wajen Allah wannan magana ke gaya muku yana cikin Buhari yana cikin Muslim yana cikin Tirmidhi yana cikin Nisa'i babu istisrai wannan magana da aka zo manzala sallallahu alaihi wasallam Umar bin Khattab sai ya dauko Abbas sai ce Allah ka sani Abbas ya fi kusanci da manzan Allah Abbas ya fi kusanci da manzan Allah Allah ka shayar da mu ruwa dan Abbas wannan ne sunansa waye ne sai na Umar bin Khattab to saboda haka ashe kenan a take ba su bar gurin ba sai da ya zama raƙuban su ruwa sai da ya kawo gwiwa Allah ya ruwa kuma ga shi na a ciki wannan ba tawassuli ba ne bizzati ai ba da aiki ba ne a to sai na umar ya fi shi domin sai na umar misali ya musulunta shi ne na arba'in a cikin gidan musulunci sannan kuma ya yi hijira sannan kuma ya ji yakin badar amma tun da shi ba jinin manzan Allah ba ne sai ya ɗauko jinin manzan Allah ya ɗora shi a kansa ba dan shi din ba zai dora wani kansa ba zai ba sai ce to Allah gashi nan tun da yace gashi nan Allah gashi wannan jinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka yi mana ruwa dan shi din ya kusanci da manzo Allah Allah ya ruwa wannan sunansa ne tawassuli saboda haka tawassuli haramun ne ko jaizi jaizi ne yin tawassuli da manzo Allah balle ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan mutum ba ya ce ba zai tawassuli da manzo Allah ba ai ƙarya yake in ba ka yi ba kayi da ciyaman ɗan garin kayi da ciyaman ɗan garin in ka je neman kuɗi ko ka je neman wani aiki sai ka nemi wanda ya fi kusa da ciyaman din ka ce kana neman ya za a yi a shigar da kai ko ba yi sunan shi ne tawassuli kuma akwai waɗanda suke yi wanda duk suke karyata tawassulin akwai wanda ya kai shi yin tawassuli babu amma abin da ke bada mamaki sharan kasuwa suke yi ba ta masallaci ba domin na neman neman duniya ne ba neman Allah ba ba neman manzon Allah ba ba shi kenan tawassuli da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abu ne wanda ke ja'izi a yi shi duniya da lahira dan daga duniya har lahira baka suka ga wajen Allah ba sai kai tawassuli da manzon Allah dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine shi kadai wanda zai ce wa Allah Allah yi kaza Allah ya ce na yadda na yi manzala ne shi kadai wannan babin tawassuli kenan abu na uku da nake cewa zan yi magana a kai shine da yawa akwai abu da ake kira shi'a akwai abu da ake kira wato sunni akwai abu da ake kira shi'a akwai abu da ake kira sunni shi ɗabi'a tsarin shi'a ya sha bamban da sunni kowane abu kowa yana zama ne a kujeransa shi dan shi'a abin da ya dauka banda sai na aliyu bilal salman ammar bin yasir ina jin abu ubai da ta bin ba abu ubai da ta ba waimin abu dardai wannan su shida su ne kawai sahabban maza Allah amma duk wani sahabi ba sahabi ba ne wannan shida su ne suka ɗauka su ne sabon mazala a iya ijtihadinsu da fahimtarsu to amma abin da za ku duba sun ce wai sai na umaru ne na wushi aisha a faɗi mata wai dalilin mutuwa ta kenan domin suna samun wawaye suna faɗa musu haka wai sai na umaru ne na wushi ta da ya naushe ta shi ne dalilin ajalinta to misali da ya naushe ta sai na ali kuma saboda shi kowa tsoro ina ganin komin rashin hankalinka ka naushi matar da ake matanka a naushe ta a yi dalilin mutuwarta ka bari kuma sai na ali wa asadun lahi la ya hafa da wata la'ini baya tsoron kowa wanda tun shi ne a yaranta ya fara yin yaƙi na handak yaƙin da ya fara yi wanda manzo Allah sallallahu wanda ya yi da amru a daga wannan lokacin ya fara yin tashi a duniya wanda yaƙinsa da yadda ya yi a cikin addinin musulunci ba a samu wanda ya irin haka ba wanda shi kaɗai ya buɗe ƙofan haibara shi kaɗai saboda irin ƙarfinsa amma umaru ya zo ya naushi matarsa har ya kashe ta shi kuma ba a samu labarin ya aliyu ya marba allah ya isa ba ya kamata mu san haka ko ina ganin kullum kuma banka matar ka da kake so matar ka daya wani zai kama naushin ta anya zai yi saboda zatin Allah balle sai na aliyu balle sai na aliyu zai yi sannan kuma bayan haka ba duk da aka yi hakan kuma kuma sai na umaru fa za a wuri yar kuma sai na sai na aliyu kuma yar fadi mata ummu kulsumi har ya aiki ya biyu da ita sabon tsoro kenan sai na aliyu ke ji na umaru ka kashe uwarta in ba ka yata to an ce yayi an ce yayi sai na umaru ya nemi domin sai na babakar da zai koma ga allah ya ba da aisha kyautan dabino wuski biyar ya ce ta ta iba sai bata iba ba sai ce na ba ki kyautar da biyu ki je ki iba ba iba ba yanzu ya zamo kayan gado ya zamo kayan gado ga kuma yanzu ku zamo ku biyar sai ta ce mu biyar ya ce ya ku biyar ta ce ta san yar uwarta asma'u ta san kuma dan uwarta muhammadu da abdurrahman waye na biyar din sai ce zafin baɗani uraha dariya ba ta a ciki ana nuna mun mace za a yi ba ya koma ga Allah aka haifi mace da aka haifi mace wannan macen da aka haifa aka samu ta ummu kulsum da aka samu ta ummu kulsum shine lokacin sai na umaru yayi girma ya ya zama amirul mu'minina shine zai aure ta aisha ta a hannun sai da aisha ta girma ita kuma ita ce ba ta aure tsoho ba hankalin aisha ya tashi ta ce ya waye zai iya zuwa ya kwantar mun da hankalin sai na umar kar ya ce ni na ziga yarinyar nan ta ƙi to shi ne ɗaya daga cikin sahabbai ya ce sai na umaru ya ce ka san mazaje ma tsoron ka suke ji balle mata wannan yarinya shakwababbiya ce ta tashi a nan sai da aisha ne me zai hana ka auri yar sai da fatimatu wani a ƙarfi ila rasulullahi domin ita ma sunanta ummu kulsum ya sayi na aliyu sai ta haka ne ya ce sai su to ai zai neme ta sai yi magana wa sai na ali sai sai na ali ya ce to zan turo maka ita ka ganta da Allah wannan ba abin da ya faru kenan sai na ali sai ya ɗauki aika ya ba ta kawo sai na umaru da ta kawo sai na umaru sai sai na umaru ya riƙe hannunta wannan shine dalilin in mutum zai nemi aure ya riƙe hannun mata ya gani ya yi daidai daga kan rukon wannan da sai na umar ya yi wa ina kursun ta ce sikeni sikeni yana rike da ita sai ta koma gida ta ce wa sai na ali bin abi dalibin wannan tsoho da ka tura na wajensa ya rike ya nuna wallahi wallahi ba dan ba dan ba dan ba da sai na zage shi sai ce ke mijin ki ne ba sai ta ce ai baka gaya mun ba to shi kuma ya rike ta ne shi sai na ali a gunsa ta kai ya aure ta shi kuma da ya rike ta ya nuna cewa in ta yi masa zai aure ta aka ba shi ta ya haifi ya biyu da ita tukuna kafin ya rasu don Allah wannan nassan abin da yake rubuce kenan to a kama na wanda yake wani irin dodori to umaru ya yi wa sayi na aliyu ya kashe matarsa kuma ya ɗauko ɗar don Allah waye a nan zai iya to yayi to abin ba ba haka bane abin ba haka bane cincirin ne kawai akwai abubuwan da su abin da suke magana a kai ya sha bamban da mu abin makaranta abin da muke kai mu a ka'idar mu ba za mu iya zagin wani sahabi ba kuma babu dalilin da za mu zagi sahabin domin abokin babanka ne misali sa baba uwa da uba da suke fada ko kanin uba da uba suna fada sai ka ka ce wannan shegu ko ka ce wannan yan banza ko ka ce Allah dina musu ne za ka ce kai ne ka isa kai musu hukunci ko kuma wanda ya fi ka ne musu hukunci to yanzu misali idan muka ce za mu yi hukuncin sai na ababakar da umar da usman akan abin da ya faru zamanin manzo Allah to a wani kotu za mu yi musu hukuncin mun yi adalci to mu hukunci da zamanin mu mana mu abin da ke cikin zamanin mu hukunci da shi kawai idan an ce ka ɗauki umaru ka sa shi a wuta kai ne alƙalin ko ka ɗauki abubakar ka sa shi a wuta kai ne alƙalin to ta yana za a fara jama'a ta yana za a fara saboda haka alhaƙo a haƙo an yi ƙalu gaskiya ɗaya ce in mutum yana son ta shi kenan umar shafa lunin umar shafa laifin amma da yawa ana iti ba nisa cewa an ce wai a ɗariƙar tijjaniya da shi'a ɗaya ne ta yana suka zama ɗaya amma ɗan shi'a ɗaya ne ya karɓar ɗariƙa in matuƙan bai karɓar shi'a a matsayin mu baya ba domin shi'a wuri ne ita kuma amin ɗariƙar jariya wuri ne shi'a ita kuma mazhaba ne mazhaba ne domin mazhaba ne mazhaban shi'a shi'a ta kasu ta kai kashi ta kai kashi ashirin da uku daban-daban wanda muke tare da ita nan watakila a samu zaidiya watakila a samu jafariya watakila a samu imaniya watakila a samu isna shari'a duk bangare duk bangare to wanda aka kuma a cikin su wannan bai yi da wannan ba wannan ma bai yi da wannan ba bai yi da wannan ba kuma in kuka duba shin waye ya haifi sai na usaini na ce sai na faɗi mace ne to ba ta haifi hasan ba ne to suna bada hasan to Usaini shi ne kawai wanda yake da martaba a wajen Allah to su shi ne ta haifa akwai Hassan akwai Usaini akwai Muhsinu akwai Muhsinu sannan akwai Ruqayya akwai Ummu Kulsum ƴaƴan da mahaifiyarta ta haifa shi da ita ma shi da ta haifa to shi musirin watakila shi ne aka yi ɓarinsa to amma ya zo dai kuma an ambaci sunan shi wannan na fatan ana fahimta yadda abubuwa su ana fahimta to ashe in mutum yana buƙatar ya san abu ai karatun ake tsayawa a yi ba harami ba ba harami abin yake ba abin ba yaƙi ba ne hatu burhanukum ne in kuntum sadiqin ku kawo dalilan mu kawo dalilan shikenan amma abin yadda yake faruwa dariƙa dariƙa wuri idan wancan mutum tafi a mazhaba ya zo yana karanta dariƙa wani abu ne daban domin ai a malik mutumin da yake malikiya ba ya karanta dariƙa sijaniya ana samun malikiya ya karanta dariƙa sijaniya shafiya hambaliya daudar zahiriya to haka shi'a ba za a samu amma idan ya ɗauke ta a kan shi'a ta mu baya a ce ta bai a ce to bayan bai a biyu a cikin addinin musulunci ɗaya ne ɗaya ne in ya tsaya ya ɗauke ta akan wancan ɓangaren akan ita ce ɗariƙarsa to ba halin yi wata saboda haka ɗariƙar tijaniya ba haka take ba ɗariƙar tijaniya ga abin da take kai shau tijanji kamar da Allah ne jika manzo Allah ne amma suna mana shi shan bukatar jika manzo Allah ne shan tijani jikan manzan Allah ne ta wajen Hassan shan bukatar jikan manzo Allah ne ta wajen Hussein dukkan wanda su zo ɗalikar sufayen nan gaba ke da jikokin manzan Allah ne to shin su sun yi itimali da su to mun kuma ko ba komai kullun amanna bihi duk mun yi imani da su akwai a cikin wannan zargi sai na aliyu ko ya shayyan wake babu saboda ka ainihin abin da yake faruwa mutum ya dinga sanin abin da yake kai kuma ya san mene ne ya cancanta yi ya san me yake kai ya san me yake yi mu ɗariƙa ga dalilan na karanta ɗariƙa allah ne ya ce a yi ɗariƙa Allah ne ce da ayi dariga wasbir nafsa kama alladhina yad'una rabbahum bil jalali wal ashi yuriduna wajhahu wala ta'du aynaka anhu Allah madaukakin sarki ya ce mu samu kuma wanda za mu bi su mu rike su su ne Allah madaukakin sarki ya yi magana wanda za a bi Allah madaukakin ya ce wasai na insani bi walidayhi husnan amalatu ummuhu وعن على وعن وابسلوا في امن ان اشكر لي ولوالديك الي المسير وان جاهداك على ان تشرك لي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا ان واتبعي سبيل من اناب الي kabi tafarkin wanda ya komar da lamarinsa zuwa gare ni to ko a duniyanci haka wanda ya komar da lamarinsa zuwa ga Allah ba ka sani ba ko ba sani ba an sani to wannan su ne sannan ɗariƙa nan ba wani abu bane istighfari ne da salatu manzon Allah da la ilaha illallah istighfari salatu manzon Allah la ilaha illallah kuma kai shi izini ya zama akwai izini to wannan su ne kuma mutanen da ya kamata a karfafa musamman samari abin da yake faruwa a rayuwa ba kowane mutum akwai wanda ba zai mutu ba ne to kowane mutum ba kafin ya mutu akwai lissafin da yake kansa domin shi dan adam yana da abu ne guda ɗaya a cikinsa dan adam yana da kashi 360 ne a cikinsa kwanan shekara kira shekara ta da kwana 360 ne kashin jikin ka 360 ne a kowane rana a kowane awa ɗaya mutum yana numfashi dubu ne saboda haka a kwana awa 24 mutum yana numfashi 24,000 ne 24,000 nan idan ka ɗauke shi ka buga shi dubu ishirin da hudu so ɗari uku da sittin za ka samu a kowane shekara kana numfashi miliyan takwas ne da wani abu a kowane shekara shekara ɗaya zai baka numfashi miliyan takwas da wani abu to a numfashin na miliyan takwas shi wajen allah fa numfashin ka shine kaman kwana shi a wajen allah ba kwana a wajen ka ne kake da kwana numfashin ka duk wanda ya fita an ƙare kenan ba zai sake ba an gama da shi a lahul mahfuz Allah ya alƙawarin za ka yi numfashi miliyan takwas to shekara ɗaya za ka yi a duniya kana ƙarewa za ka tafi da Allah to a cikin wannan numfashin sai ya zamo ka ji Allah din da kake wa Allah bai wuce na awa ɗaya ba a rana ɗaya sallan ka guda biyar ɗin don aka haɗa shi bai wuce awa ɗaya ba don aka haɗa sallan ka a awa biyar baka wuce awa ɗaya ba sallan asuba ɗinka minti ka sa minti goma sha biyu azhar ɗinka ma minti sha biyu la'asar ɗinka ma minti goma sha biyu magariba ma minti goma sha biyu isha'i minti goma sha biyu ba awa ɗaya kenan ba to duk sauran awa ishirin da uku me kake yi sai da sayarwa da hira ko ba shi ake ba in baka saya ka sayar ba hira to abin da ya kamata a same ka a gurin ai abin da ake bukata ka zamo mai ambaton Allah ne da yi ba ko ka zama mai ambaton Allah da'iman abin da ake shekina saboda wala ta kun min al-gafilina kar ka zama daga cikin rafkanan ne idan wurin da baka yi zikiri ba to insha Allah ko ka yi surutu in baka yi zikiri ba ka yi surutu ko to wannan muhallin da in baka yi zikirin ba za ka yi surutu to wannan ake jima tsoro shi ake jima tsoro to dalilin wannan yake sa mutum ya je ya karbi lazimi saboda ya saba ya dinga bin Allah kai istighfari dari da safe kai salatu manzo Allah dari kai la ilaha illallah dari saboda karka je lahira a cikin talakawa bi ma'ana ka je baka da komai wannan shine hanyar da ya dace hanyar da ya dace kenan to shi ne hanyar da ya sa dalilin da ake karanta dariƙa kenan idan mutum kuma ya auna za ka ga akwai mutumin da ya kai mai zikiri ne don dariƙa yawan zikiri babu za ka samu aksari hira mutum kawai ke to ashe ya za ka kuma ka zama wani Allah ana son ka zama wani Allah ko kai da kanka kana son ka zama wani Allah ya za ka yi ka zama wani Allah za ka zama wani Allah ne da yawan istighfari da salatin manzo Allah domin istighfari abin da yake bayarwa al istighfaru ta akulu zunubu kama ta akulu nar al hadaba istighfari na cin zunubi kamar yadda wuta ke cin kirare haka manzo Allah ya ce salatin manzo Allah kuma idan kai salatin manzo Allah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim misali daya Allah zai maka salati goma mala'ikun Allah za su maka salati goma goma wa ya san adadin mala'iku sannan kace la ilaha illallah guda daya la ilaha illallah manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce annabi Musa ya roki ubangiji ya sanar da shi abin da zai sai ce ga la ilaha illallah Musa sai ce ai mutane suna faɗin la ilaha illallah sai ce ya Musa da za a ɗauki la ilaha illallah a sa a mizani a ɗauki saman bakwai da ƙasan bakwai a sa a mizani saman bakwai da ƙasan bakwai a sa a mizani la ilaha illallah ɗaya ta fi nauyin saman bakwai da ƙasa bakwai ɗan ɗari a kullum la ilaha illallah nawa yake ɗari uku ɗari uku duk wannan kuma ajiyar turawa lahira kake ake ajiyewa zai yi daidai ga wanda baya yi to wannan shi ne sirrin ɗariƙa saboda haka shi kenan ba abin da ya cancanta ga mutumin da yake son ya sadu da Allah lafiya kamar yawan ɗariƙa yin istighfari salatu manzo Allah la ilaha illallah babu abin da ya kai haka wannan shi ne hanya wannan su ne abubuwan da ke gani da cin lokaci da na yi ina gani ya kamata in dakata a nan in ce abin na faɗa mu dace allah ba mu ladansa baki daya wani na faɗa na kuskure allah ya fi mana ina wani ƙarfin mujibin sai dai watakila ko akwai tambaya ban sani ba in babu tambaya kuma shi kenan abin kenan huta ko wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
نعم ألم نعم ألم
تمام تسأل. الحمد لله الحمد لله الحمد لله Allah ƙara musu lafiya Allah ƙara musu karama Allah ƙara ƙarfin imani na alfarma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam akwai masu tambaya kowa ya ji abin da ya ji kuma ya zuƙi abin da ya zuƙa kuma ya tafi nan abin tafi da fatan Allah ya amfani da rawu kanmu da abin da muka saurara na'am Nina da yawan manta ne wajen karatu.
صلاة الفجر إذا كان
rubutunku
na'am. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh